وجر سبي وجر نول سبيلا في سر في سر إيسهم ألم سر بتزير المديه لهم ألم أحدث ألم أكبر ألم ولد أولي له موجبهم إذ قال أجبكهم تزل قلت بناري يوم مقديمي وكم بمير المديه قد هجوتهم وقلت صرت بحول النعم والتهري جبت القلود فلم أسسن بعدهم إلا ما أجب أكثر بذي سلم تابلغ لذة في وشكوني في ظلم نعم واغتر عجبا تجاه لنا بمعرفة قلنا أفركم بدا أمسكر مبتسمي لما اكتفى هده الغاني بهمرته قال الأوازل كبرا إنه لدمي ذكرت رضو الله آلي والهباب له رائن نذير بسكر منه منتظمي وقلت رزقك موجا كي أمثله بالبار قال قد استثمنت ذا ورني Na'am, inni unaqiruhum ni ina yi musu munakara in azma'u in sun yi aniya wa na'u suka nisanta
wa jarra nablun sabiran tururuwa ta ja dutsen sabiru
isra'isi a gurbin sa ta kakiya abinda ke munakara ka kawo abin da zai yi da wanda ba zai yi ba ka gane ko amma wanda ba zai yi ba kake nufi kamar yadda yake cewa wannan da yake cewa ne idan ma shi ta aushawar gurabu iza ma shifta a shagon gura idan ka yi gurgura ko an kaka yi gurgura dan kada yi gurgura zai yi an kaka ba haka zai mai wato amma yana nufin ba idan ka talu auta na ha iza ma shifta a shagon gura za ka zama mai hankali ko ka kai mutuka cikin hankali amma za ka yi hankalin ne iza ma shifta in kai gurgura a shagon gura ai kaga zaki sai wato mana har har abura ba za ka yi hankali ba domin wanda ba zai yi ba ake nufi ko shi ce gashi nan sai ce to shi ma gashi ake nufi inni unaqiruhum shi ne musu murakala in azma'u a ce mutane su yi aniya wa na'u su yi nisa ji abu ne mai yiwa wa jarra nablun sabiran a ce tururuwa ta je dutsen sabiru isra'isi ai abin da ba zai yi bane kaga kuma yace ka to abin da ya hada abin da zai do munakala kenan ya ya yana abin da ba zai yi kenan har abada alam musarri yanzu ban bayyana ba bi tazdiril majih lahu da gaba da ba yabo da ne gare su alam uhajjid yanzu ban tsore san ba alam yanzu azmiyar ban yi hakuri ba alam ulami alam yanzu ba da ba alam alam alam ulami yanzu ba da- ba ba zarge ni ba to abin da ke tasdiri ka fara da kalma ka kare da ita da alam ya fara kuma ya kare da adam shi da tasdiri ke rafa nan balaga saka qawli lahu mujibun to fadi na gare shi mai majautawa ne iz qala ajba'uhum yayin da wanda ya fi tausayi yake tasalli tasalli kai haƙuri qultu wuce nake binari a'a kasanci dai ba kai haƙuri ba ba na kasanci da ka shige cikin wuta ne yawma faqadihi ya rasa su to shi kuma abin da yake cewa munakara wato abin da yake kai alƙawari bil mujabi mutum ya faɗi magana sai ba za ka ce da shi ba haka bane la in raja'na ila al-madinati la in raja'na al-azm min hal azal to Allah bai ce da su su ai abin da kabare suke nufi su ne azu musulmai ne azallu to Allah manzo Allah Allah bai ce da su a'a ku ne sai ce a to wallahi izzatu ai ba su amsa tunda azu ne zai fitar da to to ga masu izza to shi ne shi ne alƙawari bil mujabi kenan ka faɗi magana ka warware ta amma ba ba kace da mutum ba haka bane to haka to shi ne kaga an yi mutum da ake da alƙawari bil mujabi kenan to shi ma yanzu gashi nan Tawlilahu.
yake faɗi na gare ki mujibun mai wajibtawa ne iz qala ajba'uhum yayin da wanda ya bi tausayi zai ce tasalli tasalli kaga shi abin da ce tasallin nan ina da nan kamar kasance kai kai hakuri ne shi ko sai ce a tasalli bina ne ka ka ka dimo ta da wuta ne sai shiga wuta ne yau baka dimi
wa kan bi maral madihin to kuma abin da ke alfadahu ne fi mu al'adamu ne fi al'adamu fi miran madahi yabo ne yazo amma a wurin zargi gashi nan wa qultu na faɗa suttum ka gane ko yaban abin da ake nufi zargi ne ba amma sai aka lafazin yabo aka fara amma lafazin zakin ka ake ne ace yace na faɗa a wurin yabo kar hazo tu na zargi na zai ne musu zambo wa qultu na ce da su suttum kun zama shugabanni bi hablillahi da ɗaukar zalunci wa tuhad
kaji ace ko zuk sai aka ce innaka antal aziz ace shiga wuta ranka ya dade haka ba lafiya haka ba lafiya ba kada ka ji ka shiga wuta kwace ranka ya dade
iftul ududa na kira na kira kira falam astasli ba'dahu banto banto ko bayan su illa ma'adiba kasari sai ma sai ma haɗu ba ka sanin wata saya ne na na rasuna bi salan hadisi salam shi kuma ne kici hadisi sai wato mutum ya kawo abu amma ya kawo abun nan in ya kawo to wannan da an ganshi an san wannan abun to ba karaman ya fito daga cikin wato da- kamar da Allah ya ta'arwa ta bara yake cewa a wannan wasu jan mala'ika ta ajiyar illa iblisa an ce jin mala'iku duk kowa da kuma yi amma sai aka ce illa iblisa to ta ila iblis nan ko ko shi da kai a cikin nan nuna tsabagen taurin kansa ne da bijire masa tunda sai da kace duk wanda baki da sun kowa yayi ba da shi amma banda shi to to ki shi da cikin banda shi din nan ai zai nuna ka san da gawar sa da shi cikin sa cikin abubi to shine shine na yi Allah ma'ani ba aka tani aka shi tau shi sai aka ce sai masa mata kwaya tare tare shi bizi salan aziz salamu aziz salamu wuri ne
da ballika to shi kuma abin da yake cewa ta shiri'i ka kawo baiti mai awo biyu wan awo biyu ne wannan awon daban wannan awon daban ku zaka iya rarraba ko ne zaka sai da zai iya dauka awon sa daban yanzu kace daban liqa da ballika alan liqa in ka gana sai ka fita shi waka tayi daban liqa alan liqa Mm.
to waka shi cikakkiya in ka gana ma kuma zaka ce fa- eh, lazza tashri'u shu'ura lana fala ibna fi zilalihim haka shi ma wata waka ce daban to shi ne ka ga- ka a cikin baiti ɗaya ne amma ka iya raba shi kuma kai wani kuma wani ba- wani awon wata waka a ciki shi da ake tashi tashri'i kenan a balaga
بكل بدر بليل شعر يحسده بدر السماء shi kuma abin da yake tasimimi ka kawo abu kamar itirazi ne ko kuma wato shi ya yi kamar itirazi ka san dama an ce tasimimi da yawa sun ce kamar ana ce da shi itirazi ba ko Na'am.
kamar da wani waƙi cewa fasaka da yaraki gairar wasu da sabuwar kamar wadimatu ta ami fasaka da yaraki dimatun ta ami ba ma kurwa da yake zuba ishayar da gidanki sai ce amma gairar wasu da don kasan shi ruwa kala-kala ne akwai ruwa da za a yi sai gidan masu gidan ya rushe to ai ta iya wa da yake sha ruwan ya zo ya shaje gidan yana nufin mugunta ce a ta ruwa har gidan da ya rushe sai shi amma gaira wasu da ba wanda zai bata gidan to wannan shi da itirashi shi ne ake da tamimi to shi ma wannan bi kullu madarin sai ce bi kullu madarin sai ce amma bilal sha'ari بليل to sai a شعر bi bilal sha'ari nan ba an ce badar kuma sai aka ce amma a daren da na sadi sha'ari يحسده بدر to السماء ko wanda sai ko wata sama yake masa hasada على التتميم tatmimi to wannan shi ne itirasin ne kuma fi zulum tatmimi ne cikin tatmimi ai duk abin da aka ce wata na dare ai ya zama cikin shi ai ya zama cikin dubu hijira to sai kita zulamin na shi ma wani tadimi ne Allah saka مغتر عجبا تجاهلنا shi ko wanda بمعرفته ke tajahul ma'rifati shi ko wato tajahul ma'rifati sau kuma kulim ba za ka kai ne linu ka sai fihim abin da ke tajahul tajahul arabi ka kawo abu wato mu ka san abu amma sai ka rinka zuwa wai abin nan ya aiki ne billahi ya zaba yatin ya zaba yatin kai kunna la shi lillahi min kunna abu da lamin al-bashari wai kuma da yinin da kuke da wannan Allah muna so ku isa lillahi dinnan wai a cikin ku take da ko ita ma mutunci shi wanda ba dan bai sani ba to ai yin jawal ma'arif kenan ka faɗa abu wai kai kamar kan baka sani bayan kuma ka sani to shine gashi shi da jawal ma'arif kenan gashi قلنا da yace yace wa wabtarra مغتر عجبا تجاهلنا بمعرفته wa kana tijaru da arba ya ya ya ya bude dan mamaki قلنا sai muka ce shi wai da yabu bakin sa wai da yabu bakin wai wai yaji ta bayyana أم تقربتتي ko ko wushi yaji da mai wushi to shi bai sani ba to tambayar da yake ai sama mun da tambaya da to shine jawal ma'arif kenan لما اكتفاها shi kuma wani ke الشعر wani ke ittifaqi waka za ka kawo ta idan ka zo da ita waka ba za ta iya wa ta dauki lafazin ba sai ka shafa wani halafi a ƙarshe tare da kuma wancan harafin kana sauraron sa kana ji ko shi ne ke shi ne ittifaqi kenan to gashi nan kai لما اكتفى هده القاني yayin da kudu kuyin mai jani yayi su biyu rabi da yayi ja قال الأوازل sai masu zargi suka yi ce da بقرا su san kiyayya gare shi إنه suka ce wale da mimun sai aka ce lai da ni ai ba sai ba dai mutum ba wasu suka ce wai bai da kyau yana da muni to a sai aka shafi mimun aka ce aka ce inna hula da ni to shi da iktifai amma lai da mimun ne
ذكرت نظم الآلي to kuma akwai wanda ke yin mura'atin nadiri shi kuma wanda ke yin mura'atin nadiri ka kawo lafuza za ka yi magana amma kowane lafuzin ya dace da ɗan uwansa kalkisi al-mu'addafati bal asumi babureti bal al-autari ai kaga da kisiyi da asumu da autaru duk lafza ne iri ne ko to shi ne ake cewa shi ne ake cewa a yakin suna murat nazir kenan zaka yi lafza zaka yi magana kawo ko lafazi kawo da irin irin irin lafazin da ya dace da shi shi ne murat nazir shi ne gashi ne shi ذكرت نظم الآلي da nazmu da al'ali da nazmu sagari da muntazimu ai da abu ne iri daya shi ne shi ne shi ne shi ne ake cewa murat nazir kenan والهباب له shi ne hulba kun fa ya tafi da gare shi na- na na nazmu رأي النذير bai kiyaye kini ne بسجر da wushiriya من المنتزم muntazimi shi ne shi ne shi ne murat nazir kenan Na'am.
wa qultu na faɗa rijfu mawjan ku da kukinka mai tashin kufa ne kai umasilu dan kuma ta tashi bil bahar da kogi sai ala ce kaiwa ne kadin tasmanta zawara ka kiban ka kiban da mai kumburi shi ne abin da ke ta mutidi ka zo da ka zo da abu wato amma magana ce zaka yi ta amma ita magana nan da kai ta ba ma- in an dauka lafazin bai dace da abin da ka faɗa ba amma wannan magana yana da wata ma'ana da shi da ka faɗo ta sai shi faƙa larafuka to ai shi faƙa larafuka din nan abin da Allah yake nufi ya kashe wanda ya kashe ya raya wanda ya raya shi ne ma na faƙa larafuka to ai kaga sai Allah ya kawo lafazi wanda cewa ba ma- ba lafazin bai shirya ta akan abin da ake nufi ba amma cewa wannan zai hado da duk ma'anar da ake so ta shigo a gurin ya kashe wanda ya kashe kuma ya raya wanda ya raya to shine ake shine abu shine ake shine ake cewa da shi wannan tamsili kenan ka kawo lafazi yanzu misali kana so ka je ku ce da wani kai abin da ba daidai ba sai ka ce ka dinsa ta manta zawar min ka iban ta mai kumburi ka ce mutum da ya kumbura ka ce ai wannan ana shan daɗi yaya mutum fa ya kumbura bai da lafiya ka ce wannan ana shan daɗi haka ai sai kai ba ai ba wannan din ba halin zama ne lafazin da ka faɗa ka ce ko ya kumbura a ce ka ce yayi ya ji daɗi ai ba ba ba halin lafazin da ka faɗa yawa
faran kallon wanda yake tambaya cewa mace wajen ba ta yi bari jinin nata wai ya hukuncin sa yake wajen yin sallah na jinin bari idan mace ta yi bari eh wannan jinin eh ya yake hukuncin sa wajen yin sallah eh ita ma sai a dauke wai wata ce ta bari ko na'am aka ce wai jinin ginin da zai yi Ma sai ya dauke za sai ya sai ya dauke zata dina sallah na sai ya dauke zata dina sallah
yawa masu kallon mu da sauraron mu
na ce wanda yake akwai wata tafiya amma tafiya don kan yi tafiya dauka za ta hana karatu za ta hana ba za mu je maroko ne gobe amma ran asabar za a dawo don kasan an ji an yi tafiya sai dauka za mu da ran asabar da dare muna nan saboda ka za a yi karatu kada a ce ba za a dawo yawwa shi ne yau shi ne wannan ba kaga ya wannan abu shi ne shi ne yalan shi ne shi ne malam jata eh ya ya yalan yalan zulaimi ne ko yalan zuli shi ne
alhamdulillah yawa masu kallon mu da sauraron mu daga nan zawiya rukar shekul balan sauri Allah subhanahu wa ta'ala ya kana da rahama a gare shi hukunci da shugaba sallallahu alaihi wa sallama yau karatun mu na ranar 14 ga watan jumada sani daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a zama na ɗari da sittin da hudu sauka ta biyu a karatun musulun khalil wanda malam tijani khalifa sani wula ya ja baki na muktasar Sheikh Ibrahim Sheikh Mewla ya fassara dalla-dalla kamar yadda aka ji tare da ainihin cikakkun bayanai Allah ya saka da alkhairi. Mun ji matsaloli ne na wata ci gaba da matsalolin ashufa wurin da ya halatta shufa'a ta halatta da inda bata halatta ba mun ji misalai kala-kala da aka kawo a cikin ainihin wata wani littafi na mutafar khalil wajibi ɗan uwa musamman masu mu'amaloli na harkokin yau da kullum na rayuwa waɗannan abubuwa wajibi ne a san su domin a ɗora a kan yadda Allah subhanahu wa ta'ala da annabinsa sallallahu alaihi sallama suka zo da shi a harka ta shari'ar musulunci matukar ba a kiyaye waɗannan abubuwan to matukar za a yi ta cin abubuwa waɗanda ba daidai ba a cikin harkokin mu'amala Allah ya tsare mu Allah ya saka da alkhairi sai Allah ya kara lafiya khalifa Allah ya kara lafiya ya ja kwana karatunmu na biyu shi ma zama na 164 na balaga littafin uqudul juman ko sharhin uqudul juman ta imamu suyudi yau mun ji abubuwa wajen guda goma sha ɗaya ko sha biyu mun ji almunaqada mun ji alqawl bil mujab mun ji azzamu fi ma'aradil madahi wato zargin ka ake amma sai aje kamar ana yabo ne sannan ainihin mun ji al-istisna mun ji at-tashri' mun ji at-tatmim mun ji tajahul 'ari mun ji al-iktifa mun ji mura'atun nazir mun ji at-tawfiq waɗannan da abubuwa ne waɗanda wanda duk yake son ya ji daɗi da garɗi da zaƙi na lugar arabiya ko a ƙur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko a wasu maganganu na malamai in bai san waɗannan abubuwan ba to zai zama kurin yana da gwamnati ne kurum yana da gwamnati ne kurum eh saboda haka muna fatan Allah ya tsare mu da gwamnati eh kana kan mumbari kana karanta abin da kai ma jimlolin ma ba sa iya haɗuwa bare da za a ce maka me ake nufi baka san kai ma ya za ka yi ba shi ne da kwanan Allah ya tsare mu da da kwanan da albarka alkurani albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan zawiya da makamantan su Allah ya ba da magada masu yawa Allah ya ba da magada masu yawa da albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu da ganin wato da sha'awar miyar gidan wani ba ma gidanmu eh wani dan uwa ne ya faɗa wata magana na gaya wa sai da ya ga karatun nan da aka harba ya ji ya bi ya bi ya bi ya ce a wata miya sai a makota na gaya wa sai ce wata wai wata miya sai a makota saboda ka muna fatan Allah ya ba mu ainihin miya mai daɗi a gidajenmu ba ta mun ji ainihin wato gani a wata makota ba na albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam yan wa a cigaba da biyo mu domin kallon da jin wasu karatuka a waɗannan littafai da kuma nan gaba insha Allah da rai da rayuwa waɗanda ainihin wato za a ci a nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ba jami'in da ba ce. Alhamdulillah.